الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallaci da ke daura da gidan sanata Muhammad dan Juma Goje a wannan unguwa ta mu mai albarka unguwan Fantami nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi a littafin mu na Akhlaul Musallin ma'ana kusakuran masallata wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin laraba daren alkamis wanda hakan ya yi daidai da 26 ga watan biyun musulunci watan safar kenan hijira yau na da shekara 1447 daidai da 20 daidai ga watan takwas na shekarar miladiya 2025 idan masu mai biya ba su manta ba a darasinmu dai gabata malin ya mana magana a salatu fistiya biyar hakika a shafafa sallah cikin kaya marasa du masu shara-shara mun jiyan da malin ya kawo maganganu wanda suke da alaka da nassi sosai game da haramcin yin haka ne da kuma hakan ya kore muru'a irin ta dan adam musulmi ka sanya tufafi na zaki gano wani shacin jikinka ko tufafin ga su kasa amma kuma ba su rufe ma mutuncinka ba to mun ji yanda mare magana game da wannan mun je karshen inda ya tike maganarsa a wannan gaba yau za mu tashi kuma inda yake cewa as-salatu في ثوب ضيق المحدد للأورا صلى cikin kuntatattun tufafi shine as-thawb ad-dayyiq ka sanya tufa masu tsiya wanda suke ishara zuwa ga al'auran mutum yanda aka hana mata ma su yi wannan domin nuna al'aurar su ne shi yasa aka hana mata sanya matsatsun kaya yayin fita waje har ma akin Allah yake cewa akwai la'anta akan irin waɗannan kasiyatun ariyatun an gane ko sinfani min ari nari lam arahu sai shi kasiyatun ariya ma'ila ma'ilatun mumilat il ana hunna fa innahunna mal'unat to mata shari'a ta hana su sanya matsatsun tufafi kuma har ma da tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka din da kuma samun rabon wuta idan ba a tuba ba ana fahimta to wannan hani bai jage zaga ya mace kawai ba har namiji ba ka sanya matsatsin tufafi ka fito waje wannan shari'a ta haramta wannan duk wani abu da zai zubarwa da mutum mutunci to shari'a ta hana ko menene idan ka duba cikin shan kayan maye giya da kwaya da ganye da sauransu duk wanda ya sha to mutuncinsa iya zubewa sai dinga surutan da ba su da kafa ba su da kai zai dinga maganganu marasa lissafi zai jefa kansa a hunda mai mutunci ba za a gan shi ba bayan haramcin hakan kuma akwai zub da mutunci hakanan wannan hadisi da kawo wanda yake magana kan ƴaƴan mata su guji sanya kuntatattun tufafi yayin fita waje shi ma akwai zub da mutunci a kan wannan duk mace mai mutunci ko ƴar mutunci ba za a ganta da irin wani shigar a waje ba to kaga bayan haramcin kai tsaye kuma akwai kare mutunci to saboda ka shi ma namiji haramun ne ya sanya matsatsin tufafi da za su yi wa shashin jikinsa lokacin da yake da mu'amala da mutane a waje ballantana kuma a ce ya zo masallaci wannan shari'a ta ja ta yi tsawa matuƙar tsawa game da wani sai malaki cewa a ita da kafiru minal musallin as-salatu fil malabis al-hazika ad-dayyika allati tajsidu al-insan inda wuqu'ihi wa ruku'ihi malaki cewa wa'ansu da yawa daga cikin masallata sun saba da amfani da tufafi alhazika addayyika tufafi kuntatattu matsatsu wanda suke nuna jikin dan adam shine tajsidu al-insan al-jasadu shine gangar jikinka an fahimta to su wannan tufafi duk da ka sanya su a matsayin tufafi amma suna ishara zuwa ga me ga sassan jikinka tufafin ba za su ɓoye maka mutuncinka na gangar jikinka ba ana fahimta inda ruku'ihi wa ruku'ihi musamman ma yayin da mutum yayi ruku'i ko yake a tsayi a sallah ruku'ihi wa ruku'ihi wani tsayuwar sama inda iya gabanka to sai dai dole kai yanda aka ce ka kalli inda zaka yi sujada amma wani a tsayen ma zaka ce ganin har shatin wandansa boxer ɗinsa ya fito waje wannan ba mutunci a wannan gaskiya ko kaɗan ba mutunci a wani a ce ka zo gaban Allah za ka gaida shi kai ibadar sallah a ce ka sa tifan da ɗan wandan da ka sa na ciki ma ana ganin wannan ba mutunci ba ne ko ba burgewa ba ne ko ba wayewa ba ne wannan akwai rashin girma ibadar taka ko ya sako ƙuntatacciyar riga wanda bayan da za a yi rukuyi sai gadon bayansa ya fito wani ma sai ma'aurar wanda zai fito wani ma an ba a yi wasa ba sai ka kokarin gano al'aurarsa domin wandan a matse yan rigar a matse ba yanda za a yi ya yi ingantaccen rukudi cikin mutunci ba zai yi ba haka irin wannan akwai jan kunne mai tsawa game da su game da irin wannan al'amura malice ba su da ikon yin ingantaccen rukudi ko kuma idan ya yi rukudi tsaraicinsa zai bayyana wasu judihi haka nan idan ya yi sujada haka nan tsaraicinsa zai iya bayyana bal in hadha thawb ad-dayyik al-hadik malaike bar maganar ma ita irin wannan tufa kuntatacciya matsatsiya la yumkinu sahibuhu min al-ithm inan fil julus wa tashahhud wanda ya sanya su bashi da nutsuwa a yayin zaman sa da kuma yin tahiyarsa babu nutsuwa a matsayi yake a zaunan a takure in zai yi tahiya ma a takure a matsayi kaga duk wannan shi shari'a take kallo sai ta haramta abin dan domin a ka'idar shari'a ta musulunci duk abin da ta haramta to akwai cutarwa ga dan adam haka nan duk abin da shari'a ta halatta akwai salaha ga dan adam abin jana wannan dukkan al'amura ma'akulat masharubat malabis an gane ko duk wannan in dai shari'a ta ce halal ne ka ci abu ko halal ne ka sha ko halal ne ka sanya to akwai maslaha a jikin rafi haka nan duk abin da shari'a ta haramta to akwai illatarwa ta sarrafi ko ka sani ko baka sani ba ana fahimtar wannan to saboda kai shari'a tana nuni ga cewa duk wanda ya sanya wannan matsatsun kaya ba shi da ikon yayi zama ingantacce a shari'ance ba ku ba shi da kuma iko yayi tahiya ingantacciya a litsabu zai yi ba مما يجعلهم يظهرون في هيئة مخالفة لهيئة وطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم wanda wannan tufafin zai sanya mutum ya bayyana wata kama ita ce hai'a wanda wannan kamar ta sabawa kamar da ake so musulmi ya kasance a cikin sallah kuma ta sabawa hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fahimta nan ta zubar maka da mutunci ta raba ka da hanyar tsira hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga kuma cikin takura da matsi duk kuntatattun tufafi suna haifar da wannan kuma a galabiya ma ko a turai din ma waɗanda suke wannan axe down din su sanya wando kamar masu jin kashi to an ce a galabiya yan luwatsi ne yan homo a galabiya haka ake fada kaga ko a can ma mutane ne marasa mutunci suke ta'amuri da wannan jawabi bana tana kai nan kana cikin musulmai a cikin gatan ka cikin addinin ka to me abin sha'awa ga waɗannan mutane babu mutunci kuma babu wani sha'awa yasa imamu ahmad bin hanbal wata rana Allah ya kara masa rahama ya ga wani ya ga hango wani kafiri haka ya doso shi rinsa idan haka bai so ya kalle shi sai wani almajirin sai akar muka Allah kallon kafiri ma haramun ne sai ce a'a amma mutumin da ya bude ido yace baya san manzon Allah baya san alqur'ani ne ko me zan kalla jikin sa me abin kallo a gudu abin da Imam Ahmad shi mutumin da yace bai san manzon Allah bai san alqur'ani bai san musulunci to ni ko me zan kalla a jikin sa me sha'awa a jikin zan kalla to ina matasa masu kwaikwayon arna masu son su wani ma har yi sanya suna a riga mai sunan arni iya yau da ita ba don tsabar toshewar basira mutum da bai san ka bai kaunar ka amma kai kana mamuka kanka a wunsa bai san addinin ka bai san manzon ka kai hatta launin fatar kama da Allah ya ma bakin fata baya kaunar ka to amma duk da haka sai kuma ka nace ka jarrabe wai kaunarsa kake haka ke sa riga mai sunan ka haka ke farin ciki da farin cikinsa haka ke bakin ciki da bakin cikinsa wannan akwai tashar basira Allah ta'ala da kansa ne yake ce ha antum ko kuma ha antum ula'i tuhibbunahu wa la yuhibbunahu Allah ya ce ga kunan ku din ne kuna son su amma su ba sa son ku ba aka Allah ya faɗa tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuna son su kuna son ya riguna masu sunayen su kuna kwaikwayon aski irin nasu kuna shiga irin nasu kuna komai irin nasu don soyayya amma su kuma ba sa son ku shine malam abubakar muhammad gumi Allah ya ji kansu da rahama yake cewa babu bacan basira illa ka dau soyayyar ka kai da gumo da baya kaunar ka akwai tashurub akwai damtul basira ana saboda ka wannan kamace ta mutanen banza ba kamar mutanen girki bace babu kamala a ci kuma sabawa hanyar annabi Muhammadu ce sallallahu alaihi wasallam sai malike cewa wal itmi'inan rukunun min arkani salah ita nutsuwa rukuni ce a cikin rukunan sallah hatta nan ne aka dare ma ya gago wa tumaninatu faradun farilla ne ko nutsuwa a cikin sallah wa tumaninatu fi jami'i arkani salah ma yace a dukkan rukunan sallah nutsuwa wajibi ce to duk wanda yasa kuntatattun tufafi ba shi ba nutsuwa kaga ya dauke wani rukuni daga cikin rukunan sallah ya jefar da jige kuna fahimta sai malik ke cewa walizalika qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama limusi'a salatahu inda ma taraka rukunul itmi'inan faqala lahu irji' fasalli fa innaka lam tusalli maliki ce ku duba ku gani wancan mutumin da yake munu na sallarsa wanda imam abu abdurrahman a sheikh nasiruddin albani ya gina littafi su kutum akan wannan hadisin ala hadisin musi a salata hudun littafi guda yi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan bawan Allah da manzara ke cewa ka koma ka sake sallah sallar ka bata yi ba abin da ya sa manzan Allah yake komar da shi ya sake sallah sallarsa ba ta yi ba nutsuwa ce baya ya sallarsa nutsuwa ce baya yi amma ya tsaya ya yi kabbaran harama ya karanta fatiha ya yi sura ya yi rukui ya ɗago daga rukui komai ya yi a sallah amma manzan Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah sallar ka ba ta yi ba sai da suka yi sau uku da manzan Allah da shi na farko yace koma ka saki ya koma ya sake dawowa yayi wa manzon Allah sallama ya amma sallama yace koma dai ka saki ya sake komawa ya saki manzon Allah ce bata yi ba sai ce manzon Allah wallahi wannan shine karshen ilimi na a sallah ba abin da na sani bayan wannan saboda ka alim ne manzon Allah koya min yanda zan yi shine manzon Allah ya koya masa tun daga kabbar haram ka nutsu ka kalli alƙibla ka yi kabbaran harama ka yi kaza in ka zo ka nutsu in ka zo ɓangaren kaza ya koya masa har ƙarshe abinda malamai suke ittifaƙi shine nutsuwa ce baya yi iya gaggawa a ruku'i iya gaggawa a sujada iya gaggawa wajen dagowa daga sujada haka yake yi har ya gama sallar kaga sai rukuni ɗaya ya bari a sallar manzo Allah ya ce sallarsa ba dai ba to kai ka sa matsatsan wando tun a nutsuwa baka nutsu ba a tsayuwa baka nutsu ba a ruku'i baka nutsu ba a sujada baka nutsu ba a zaman tahiya baka nutsu ba kai ma da manzon Allah iya ganin ka ya ce irji fa salli fa inaka lam tusalli wala sai ya mai da kai sai ya ce ka koma ka sake sallar ka bate ba tunda shi wancan ga dalilin da yasa aka ce koma ya sake sallar bai nutsu ba a rukunansa na ruku'i da sujada to sai malai yake cewa dalilin da yasa manzon Allah ya mai da wancan bawan Allah domin ya dauke ya rasar da nutsuwa a cikin rukunansa na sallah sai manzo Allah ya juye da shi ya sake sallah domin sallar sa bata yi ba wa yaqa fi hadha shay al mahzur kathirun man yuriduna al bin al bin tuluna dayyik malike cewa iya faruwa a cikin wannan al'amari da aka ja aka ja kunne aka yi tsawa da yawa daga cikin wanda suke nufin sanya irin matsatsun wandunan nan sune al bin talib dayyik kamar irin skin tight din nan ko wando bai kama da skin tight ko an zaka cire shi yazo an taya ka ka san wani wannan dan musiba ma sai he mutum iya zauna ana tajin kafarsa sai ya waje minti 15 ba kwabe wannan ba to wannan wata irin musiba ce wannan wai dole kuma wai wai gaye wai wai hakan gaye ne wai na gaye ka takura kanka ka matse kanka duka a takure me me abin sha'awa wa zaka burge da wannan shigar babu wani ce an yi taro ba ake cirewa wani wannan zama sai an taro a kan shi sai ku bar masa kayan sa'ai ba shi yasa ba sai ku bar masa wallahi to maliki ta irin waɗannan mutane da yawa masu sanya matsatsin wandunan nan to su ne suke afkar da kansu cikin irin wannan musiba allazi yasifu awrat awratihim al-amamiyya wal wal khalfiyya wanda wannan wanduna suna nuna al'auran mutum ta gaba da baya ya sa ɗamamman wando ya sa ɗangalalle riga da shi kuma babban mutum wani ma mai jiki sosai mai mai ƙiba duk wata shacin al'aurarsa wannan tufa sai ta nuna kaga shi ma ya zama kasiyatun ariya zin kenan ya sanya tufa a zahiri amma tsirara yake da biya to shine malik yace hatta al'aurarsu ta gaba da baya waɗannan irin tufafi suna bayyana su al'amamiya wal khalfiyya fayaj'aluha ra'ayil ayn har ma ba dan haramun bane ka ga al'auran mutum in ka zuba ido sai ka ga al'auran zama gaba da domin tubar da yasa bata amsa sunan tuba a musulunci ba shi yasa ake cewa sutura ai ko daga cikin sunan tuba bi akwai ana cewa sutura wani ya mai sutura ayo sutura ta da tsoron su to abin da ake nufi ai sutura ta al'aura ake nufi ka sanya tufar da za ta rufe ma al'auran ka ta rufe ma mutuncinka ana fahimta ganin tsaraici haramun ne bayyana tsaraici haramun ne ya sa manzo Allah ya hadisi cewa la'anallahu an-nazira wal manzura wanda yake bayyana tsaraicin sa da gangan Allah ya tsire masa albarka haka nan mai zuba ido ya ga tsaraicin mutum da gangan shi ma Allah ya tsire masa albarka amma in janna to kaga kai me sa damamman tufafi ashe kullun kana cikin tsinuwar Allah kenan tunda wannan tufafin bayyana tsaraitinka suke yi bayyana al'aurarka suke yi la'anallahu nazira ai alfa'il wanda kullun aikinsa bayyana tsaraitinsa sanadiyar sanya damammin matsatsun tufafi ana fahimtar wannan kaga hata mata ma akwai wannan la'antar akan su bayyana tsaraiti da suke yi wajen sanya matsatsun kaya kayan wanda ba sa rufe tsaraiti ba sa rufe mutunci to akwai tsinuwa irin ta Allah a kansu ana fahimta ita ko mace an ce kulluha aura ma'ada wajhiha wa kaffaiha ita ya mace in dai ta balaga to dukkan jikinta gaba ɗaya al'aura ne in ka cire fiskarta da tafukan hannunta su ne kaɗai shari'a ta ce in ta bayyana su ba ta yi laifi ba amma dukkan ilahirin jikinta al'aura ne to amma yanzu fa ya mata mu suke kannanmu da 'ya'yanmu ya suke tafiya don Allah ku zuba ido wannan hadisin kadai wallahi tallahi ya isa a juya akalansa duk inda mata suke ana karanta musu tunda magana ce ta manzon Allah ba maganar wasa bace ba maganar wasa bace duk jikin mace dukkansa al'aura ne in ka cire kiskarta da tafukan hannunta haka manzon Allah ya ce to amma yanzu yanzu ya suke shiga cikin tafiya matan auren yan matan zawarawan da suna kuma ita mace in dai ta kai shekarun balaga a waje a waje hukuncin ta da matar aure kuma inda in dai mace ta balaga in dai za ta fito daga gidansu ta fita waje to shari'a duk abin da ta ɗora wa matar aure ta ɗora wannan yari ne ta balaga yasa hindu bintu utuba take cewa manzon Allah ya ce da su idza haratil mar'a la yajuzu an yura minha illa hadha wa hadha hindu take cewa manzon Allah ya sanar da su cewa duk ya macin da ta fara jinin al'ada ta fara menstruation jinin al'ada to bai halatta a ga ko'ina a jikinta illa haza wa haza sai nuna fiskarta da tafin hannunta kaga bai ce sai matar aure ba in dai ta kai shekarun balaga in dai ta fara musulunci amma yanzu baka duba duk dantsansa a waje suke tafiya wasu makirjinsa a waje wasu kafafunsa a waje yadda tsabar wata bala'i ma yanzu wai har lalle ake a kirji a kirji ake lalle kuma a fito waje a gani yanzu ba ma ta kai ta kawo ansu har har halittarsu ta mamansu ke nuna wa waje to me rage gumon me mutunci nai akan me ake so a zo a nemi izini a gun mahaifanki a ba da sadaki a yi shaidu to akan me ake yi akan wani mutuncin nake ne to kin zo kin watsar da shi a titi kowa ya gani kare da doki kowa ya gani to me mutunci nake ba wani mutunci ana shi yasa hatta masu hikima suke cewa ko kasuwa ka je siyayyar wani abu idan ka ce abu kaza kake nema aka ce to ka zauna sai an ji su to za a dau da kuma da abin da aka baje shi a bakin shago kura yan kafa masu nafe masu ke daidaita sau kowa iya bi ta kada kura da abin da sai an ji su to an bude an dako da wannan wani ne ba mutunci ne su ya fi mutunci to kamar mace ne kame kanta kenan mai mutunta kanta to kamar ita ce wata kadara ce a cikin su to abuyi sai ana nema za a dauko amma kadara dake a waje da iska da kura da ruwa da komai ya kare a kanta to ita ce matar da take bayyana tsaraicinta a waje ba su da bambanci da wannan Allah ta'ala ya tsare sai malaki cewa a wannan shi ne abin da yake faruwa wajen sanya matsatsin tufafi wanda za su nuna al'auran mutum baya da gabadu a gani har ma mutum ya ganta ra'ayi ra'ayi qala ash'ab malam ash'ab yace fi maktasara ala salati fi sarawil ma al qudra wanda zai yi sallah da wando kadai bai sanya wani abu bayan wandon kuma iya da ikon ya sanya wani abu ko ya sanya riga ko wani ne abin da zai zurbe kansa ko jikinsa amma ya takaitu da wando kada yayi sallah da shi ai ala ai ala ala lubus ghairiha iya da ikon da zai sa wani wandan ko ya sanya gari ko riga ko gwado ya lullube jikinsa kuma dai waye yake ce amma yayi sallah da wando sai imamu malam ash'abu yace ashhabu kai yace ya idu fil waqt duk sallar da yi to zai sake ta in matakar lokacin da bai fita ba zai sake sallah duk iya sallah salle sallah ya da wando kadai ba wannan riga ko na ba sama sa to zai je sake sallah shi illa idza kana safiqan sai dai idan wandan mai kauri ne kuma ya jawo ya rufe masa haci biyar sa kenan yana safiqai a kasfun nasja wanda yake da kaurin saka wanda ba mai sharshar bane ba wa an ba'd al-hanafiyya yakrah wa su daga cikin malaman hanafiya suka ce an kyamace hakan shari'a ta kyamace hakan kuma akwai raguwar lada a ciki ita sallah duk inda mai kamala duk inda wani ya fika kamala a sallah to ya fika lada haka ne duk wanda ya fika shiga ta mutunci da kamala wallahi wannan mutum ya fika sallah mai kyau a gun Allah kuma ya fika matsayi ku kula da wannan ita sallar dama ba wai equally ake raba ladan da ya ba a'a tana da bambanci manzon Allah ke ce akwai wanda zai yi sallah ya gama sallah amma ba shi da komai aladan illa ushuha sai 1 over 10 ya samu na ladaji wani 2 over 10 haka har manzon Allah ya je karshe aka yi lissafa wani zai zai zai zai samu cikakken ladansa na sallah wani zai za a rage mai za a rage mai point daya wani biyu wani uku wani ma har tara za a rage wani ma a bar shi da kwaye dai kawai kuma duk tare kai sallar duk liman ɗaya kuka bi duk a lokaci ɗaya kai sallar me yasa aka ta faru bin ka'idojin sallar da mutunta kai a cikin sallar shine yake bambanta mutane wajen lada a cikin sallar karka ce ai liman nabi ai jar maka jami ai an tadiyan da kai sallah ai ta karbo a'a sallah ɗaya ce amma tana da bambanci tana da bambanci ana fahimtar wannan saboda kada ka rudu da wannan ka tsaya kai sallah ingantacciya wanda za a sa ran Allah ta'ala ya kalle ta maka rahama dalilin ta malike cewa wa hadhihi al-karaha ragamu ma kana alayhi sarawil min min min man ittisa malike cewa wannan karhanci da malaman hanafiya suka ce shi yace duk inda wandan ma ya kai da kauri da fadi in dai an taƙaito da tufa ɗaya aka yi sallah kana da ikon sanya wata baka sa ba to akwai karanci akan wannan sallah ma'ana baka da cikakken lada akan take fa kaifa fi man yalbisu al-yawma min al-malabis al-mujassada lil awra sai malaki ta kuma yaya yaya labarin yake game da mutumin da a yau ya sanya tufafi masu nuna tsiraitin sa kuma wancan fa wandan mai fadi ne ba yanda za a kaga shatin al'aurarsa ba iya da kauri iya da faɗi kuma ya rufe masa har cikinsa amma duk da haka aka ce iya da takaituwar lada a sallarsa iya da naƙasu akwai karhanci a sallarsa to ina kuma ga yau wanda ya sanya tufafi wanda suke nuna al'aurarsa a fili ko bayan ya sanya tufafi ko ba su rufe masa al'aurarsa ba ka duba wancan ba kuma ka yi kwamfiya da wannan kaga wannan shine min babi aula sallarsa zama to naƙisa ghaira tamma ta zamto kuma karanci ma yafi girma akan wancan wa mimma yadillu ala karahiyati salati athawb adayyiq mala yace daga cikin abin da yake nuni game da karancin yin sallah cikin tufafi matsatsu kuntatattu ma qala Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu abinda Imam Jabir bin Abdullah ya faɗa Allah ta'ala ya kare da su yace kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari yace wata rana min fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bangare daga cikin tafiyoyinsa faji'tu layla li ba'di amri yace wata rana sai na zo wajen manzon Allah da daddare sallallahu alaihi wasallam domin wata bukata ta wata kaina fa wajadtahu yusalli ko fa wajadtahu yusalli shi ni na same shi iya sallah la hawla wala quwwata illa billah ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren ma bai zauna Jabiri ce ya je gidan manzon Allah da daddare domin wata bukatarsa ta kai shi wajen sa amma da ya je ya same shi iya sallah iya sallan nafila ta dare dan Abbas ma ya ce ya taba zuwa gidan manzon Allah ya same shi iya sallar dare Abdullahi dan Umar shi ma ce ya taba zuwa gidan manzon Allah ya same shi iya sallar dare wannan ba za su kirgu ba ba za su kirgu ba domin Allah yana ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda duk akan muzalla dake wannan duba kuma inda Allah ya ce ya gafarta masa liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara in ma yayi in ma zai yi duk Allah ya ce ya yi in ma ya yi in ma zai yi duk Allah ya yi amma duk da haka bai kwanta iya bacci bai kwanta iya bacci ba tashi yake cikin dare iya sallah har wata rana nan na Aisha Allah ya kare da ita ta ga manzon Allah domin tsayuwar da yake ta sallah har kafafunsa suna kumbura suke ce ya rasulullah ba kai ne Allah yake cewa ya ya ya ma ba duk abin da kai da wanda zaka yi a kaddarance ma duka ya yi ma ka huta mana ya rasulullah kai wanda ka huta sai Aisha afala tuhibbi an akuna abdan shakura Aisha yanzu ba kiya so ni na zama bawa mai godiya irin wannan karamcin da Allah ya mun kuma sai na kwanta ne bacci ai sai na tashi ni ma ne irin godiyar da zan yi wa Allah domin ya fifita ni kafatanin halittunsa zan nuna ni ma iyaka yi na wajen godiya ga Allah subhanahu wataala to haka ake so duk wata ni'ima da Allah ya maka gode masa kamar godiyar da Allah zai gani lalle ka gode kuma sai karawa amma kana ta bacci kuma kana da bukatu wannan baka kama hanyar biyan bukatu ba manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk karshen dare na kowane dare kowane dare fa manzon Allah ce Allah iya saukowa saukowa da ta dace da shi zuwa ga saman duniya yake cewa ina mai neman gafara ta na gafarta masa ina mai neman ina mai roƙona na bashi ina mai neman kaza na bashi ina mai neman tsari na tsare shi manzon Allah ce duk karshen dare lokacin da bacci yake da zaƙin nan to a lokacin manzon Allah ya ce Allah iya yi wannan sai san mala'ika ya dinga wannan sana sai kuma kana can kana ta bacci yasa duk yanda za a yi duk yanda za a yi ka dinga daurewa alfijir iya kitowa idonka ko kullum bai samu ba a ce kwanakinka na sati mafi yawa kana zaune alfijir ke kitowa tunda a lokacin na ake rabon arziki a lokacin addu'a ta fi shiga kai kuma kana bacci ana fahimtar wannan saboda kalalle ilalla mu rage bacci musamman ƙarshen dare mu dinga tashi muna ibada gune gurafe ne masu albarka yasa akwai yabon Allah game da irin wannan mutane a wani gun yake cewa a su bayin Allah kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun yace kadan ne kadan ne suke baccin dare kadan qalilan min al-layl dan kaɗan ɗan lokaci kaɗan za ka sami su a kwance suna ɗan rim za su tashi dab da ke cewon alfiji kuma suna ta neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala kuma in gari ya waye wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum sun darraba dare suna ibada da safa kuma za su dinga daukan abin da Allah ya ba su na raba mutane haka suke a wani gun yake a wani yake cewa ta tajafa junubukum anil madaji'a yad'una rabbahum khawfan wa tama'an nan ma yace wa mimma razaqnahum yunfiqu yace bayin Allah na kwarai suna nesa suna nesanta haƙarƙarin su daga shimfudun su shine tatajafa junubuhum adil madaji' suna nesa haƙarƙarin su akan shimfida suna tashi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna yawan ibadar Allah suna yawan addu'a khawfan suna tsoron ko Allah ba zai karba ba wa tama'an kuma suna sa ran Allah zai karba haka suke bainal khawfi wa raja sannan su ma ingirin Allah ya waye wa mimma razaqnahum yunfiqu to kai ko dai baka yi baka kiyama lalle baka yin faki ko lafiyar ka kalau kuma kana da yanda zaka yi kaga wannan ka zama zalimu li nafsi kenan zalimu li nafsi Allah ya baka lafiya ya baka yanda zaka yi amma ka ki amfani da damarka sai kuma damar ta wuce ka zo kana nadama kai amfani da lokacin ka fara shi lokaci yazo lafiyarka kafin jinya wadatarka kafin talauci haka manzo Allah rayuwarka kafin mutuwa iktanim kamsan qabla khamsi karibaci duk abin da Allah ya baka shine fassarar waccan ayi wabta wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah duk abin da Allah ya baka kai ne mi gidan lafiya da shi yanzu ina wanda suka mutu wanda ya mutu fa ko shekara biliyan zai yi a ƙarƙashin ƙasa to Allah ba zai bashi ikon ya ce astaghfirullah sau ɗaya ba Allah ba zai bashi ikon faɗi la ilaha illallah balantana yayi sallah balantana yayi azumi balantana ya karanta alqur'ani balantana yayi nafilfili duk wannan dama ta bashi daga ran da mutum ya mutu duk wannan kofar an kulle ta babu ita amma yanzu kai agonka tana nan a bure kai zunubi ma ka tuba Allah ya yafe ma duk yanzu akwai damar amma wanda ya mutu to ya ce Allah ya yafe min zunubi na ma ba shi da wannan damar ba a ba shi wannan damar ba to kaga ce duk mai wayo ko mai hankali ya dinga amfani da wannan rayuwar ta wajen gyara lahira musamman yadda ake wannan mutuwa ta fuji'a kaga mutum yanzu a ce ma ya mutu haka ake na zo wani amini da ake faɗa min cewa wani bawan Allah ya je sallan asuba an yi sallan asuba da shi ya taso ya zo gida iya sanya kafarsa cikin ɗaki zai shiga kamar zamewa ya haka wani abu ya zamar da shi faɗuwar da yi an cire ran ba jinya ba tuntuɓe ba fasa kai ba rauni haka kawai daga faɗuwar ba mamaki ma iya tsayin haka zare ran kawai ba jinya irin wani mutura ke ya abin da ya faru ran juma'a nan wannan dan makayin gombe da an yi sallar juma'a da shi wanda yake tuka motar da yake shi muke magana da shi yace sukan ya lissafa wajen masallaci ku mu je na mu ce a mu je wannan masallacin ce a yace a ga mu je masallacin Aliyu mu je mu je mi sallah suka yi talla so gaggaisa da wa'ansu mutanen za su taho gida ce a mu je kemis akwai maganin zan siya yace wala ya shiga kemis din kawai an ya faɗi maganin da zama an ɗauko za a bashi ko da kemis din suke wa mutumin da yake motar ishara ya taho ya shigo kemis din a lokacin mahar ya faɗi ba daga shiga ce ne lafiya kalau ya bar gida lafiya kalau ya yi sallah amma kafin karfe uku na ran juma'a ya mutu wannan kuma za ta iya faruwa akan kowa akan kowa za ta faruwa lai to ka kai kokarin aiki da damar ka duk wa'azin da ake a yanzu a kanka ake kai mai rai in gyarawa ne kai ake so ka gyara in yi ne kai ake so ka yi amma wanda ya mutu an riga arfe babu isa da mu ake duk abin da qur'ani ya faɗa duk abin da hadisi suka faɗa da mu ake ba da wasu ake ba mu yi kokari mu gyara mu yi kokarin cika littafanmu na alkhairi da lada mu yi kokarin neman Allah ya dinga yafe mana zunubanmu wannan shine ribar rayuwa in ka mutu ka samu aljanna shikenan komai yayi ai ba wai ka mutu ka bar wani ba a duniya ba ko wani suna ko wani duki a duk ba shi bane ka mutu da imani ka samu aljanna wannan shine babban rabo a duniya Allah ya bamu malik ya cewa a daga cikin Jabir bin Abdullah ya je ya samu manzo Allah fa wajadtuhu yusalli da daddare sai ya same shi ya sallah wa alayya thawbun wahid yace kuma shi tiba da yasa da yake su a lokacin su ko kuma al'adar su ba wando da jamfa da gari su kawai da izar ne da da mayafi da irin kamar dai mutum ya sa ihramin aikin hajji ga sai tabbab akwai ɗaya da zaka daure a ƙasa da kuma wanda zaka lulubu da shi kenan duk kudin mai kudi duk sarauta mai sarauta a lokacin haka yake tabbab to da yazo sai zuwa manzon Allah da tafa guda daya ma'ana kamar ya daura ihrami ɗaya bai sanya na biyun ba kuma a lokacin ma akwai yarinta a wuri tunda da Jabir bin Abdullah da Abdullah dan Umar da Abdullah dan Abbas da Abdullah dan Mas'ud duk ba su kai shekara 18 ba manzon Allah ya bar duniya Hanna na Aisha radiyallahu anha duk suna 15 16 17 din nan anan manzon Allah ya fite ya tafi musu kaga har manzon Allah ma ya tafi ai basu ma zan basu ma kai shekarun balaga to shi yasa an sun shiga gidan manzon Allah da dare to su wannan ba su da damuwa ai suna cikin lam yazharu ala auratin nisa' eh suna cikin wannan layin suna shiga gunsu har da dare ma domin suna ƙananan yara ana fahimtar wannan to yace da yaje ya same shi yana sallah amma shi da tufa da yaje shi Jabir din yake ce amma ni ba a lokacin tufa da na sa fashtamalta fashtamalat bihi amma na lullube jikina da wannan tufa guda ɗaya gaba ɗaya wa sallaitu ila janibihi da na ga manzon Allah iya sallah da ni je ni ma sai na jona a gefansa sai muka ci gaba da sallah a falan man sarafa lokacin da maza Allah ya yi sallama ƙala sai ke cewa masura ai lima za hadarta mubakkiran ya kawo yanzu me kawo ka yanzu kamar ba lokacin da ya ka saba zuwa ba ne ko ya kamata ka zo me yasa ka sau yanzu da wannan daren me kawo ka ya jabir haka maza Allah jabir me kawo ka yanzu me faru haka fa akbartuhu bi hajati yace sai na biya manzo Allah labarin bukata ta da ta kawo ni gushi falamma faragtu qala lokacin da ya kammala mun bayani sai yace da ni amma hazar istimal allazi ra'aita wannan kuma ya naga tiba dai kuma ka lalabe jikin ka ya daya qultu sai nace kana saubi ani dak sai ce manzo Allah tiba tayi kunci ne tiba dai ce yaya ta mun kunci qala sai ce fa in kana wasiyan faltahif ay ghatta jasadika kullu idan tufar taka kwaya ɗaya ce amma tana da kauri mai kaurin saka ce to sai ka lullube jikinka gaba ɗaya da ita tun daga kamar kasan gwiwanka kaɗan ka ɗago har zuwa wuyanka ka ɗaure idan ka yi wannan ba matsala wa in kana zayyikan in kuma ɗaya ce amma mai kunci ba ta da faɗi to fa'atta ziru bihi sai ka ɗaure daga gwiwanka zuwa cibiyanka da ita an bai kaga lokacin akwai babu sosai a gun sahabai wani ma tafasa ɗaya ne wani ma ya samu gwadon guda biyu na ƙasa da na sama masu inganci bai samu ba da yawa haka suka yi wannan rayuwa akwai wanda ake cewa tufasa ɗaya ce irin wanda zai sa yi sallah a nutse da shi da matarsa ɗaya gare su kawai wata rana daga an yi sallah sai a biya fita ni kuma abin da yake nufi ya je samu matarsa kan lokacin sallah ya fita ya bata da yi sallah ita to sai aka faɗa wa manzon Allah cewa ne fa daga an yi sallama yake fita a lokacin kuma aibi ne daga an yi sallama ka fita in dai ba da larura ba in yanzu ne sai ya ce barawon takalmi ne ko yawa wancan lokacin kuma sai ya ce mutum ko iya da ciwon munafiri in dai kawai daga sallamewa za ka fita ba wani uzuri ba da ni to wata rana manzo Allah sai tsare shi sai ce yaya wane daga an yi sallama kake fita me ya faru ne ba sau ɗaya ba sau biyu ba sai ce ya rasulullah idan ma ban faɗa maka ba to na san Allah zai ma wahayi inda manzala ba masa ƙarya kamar darasin mu na jiya kenan a nan wajen tafsir duk ƙaryar da kai masa wallahi sai Allah ya faɗa masa an bai mijon nan yace manzala in ma na koye maka to Allah zai faɗa ma gaskiyar abin to da ya rasulullah dalilin da yasa nake fita tifata guda ɗaya ce da ni da matata wanda za ta isa mi sallah to idan muka yi sallah sai na gaggauta fita domin na ba ta ita ma ta yi sallah ta lokaci fita wannan shine uzuri ya rasulullah ya faɗa wa manzan Allah uzurinsa ko manzan Allah ya bashi mafita a lokacin an ce a lokacin aka masa wata ƴar ƙaramar gidauniya haka aka wadata su da tufafin domin ya fita daga cikin wannan kuncin rayuwa amma bai yi bara ba bai je ya ce a taimake shi ba bai je gun alhaji ne ko wani rabu wani bai ce ya tsaya har Allah da kansa ya kama masa mafita daga gare shi to wannan shine irin rayuwar sahabi a haka suke yi ba su da wadatun tufafi ba su da shi wani an ba shi mata ma aka ce je nemo duk abin da yake da shi ya yi sadaki ya rasa ko menene aka ce nemo ba ma rubu dinar ba ko me ya je kawo mai sadaki ya ce wallahi manzo Allah ba sai aka ce ko zobe ba kai da shi zobe na bakin karfe ya ce wallahi manzo Allah ba da shi kun ga karshen babu dai kenan karshen babu yace wallahi mai yafi na ɗaya a duniya manzo Allah ce kuma in ka bata mayafin kai kuma ka zaka zauna tsirara ai ba zai yi ba rike kayan ka ustazu ga mata ga ba kuɗi ko ga koshi ga kwanan yunwa iya san auren amma an ce kawo sadaki ya rasa sai manzo Allah ke cewa hal ma aka shay'un min alquran ya kai da ka rasa sadaki domin babu da talauci to shin ka haddace wani abu na qur'ani akwai tilawa sai shi akwai a sosai kuwa ai ba za ka yi diwa ba kuɗi ba tilawa ai ba zai yi ba ai a gaskiya ne wallahi ba karka suke a matu zero wallahi in ba ka da kuɗi to kai tilawa sosai kuwa amma ka zauna ba kuɗi ba tilawa to ina ka kama ba ina ka kama ya ce a tilawa akwai ya rasu rana duk da ba kuɗi akwai tilawa sai ce zawwajtuka iyaha bima ma'aka min alquran ya ce ƙur'anin da ka haddace to ya zama sadakinka da kai da na'ura wa idan haka masu Allah ya kwallo wani aura wani abin da zai baka sha'awa kuma da yake su ba duniya ba ce a gabansu ita matar ta dinga murna take cewa ita wace irin farin ciki za ta nuna duk duniya wa yake da sadaki irin nata haka ta ce duk duniya waye ƙur'ani ya zama sadakin dan ba ita ba kaga ba burinta akwati mai taya ba ba burinta lefe a'a ita yardar Allah take ne kai sahabbai sun ji dadin su mala wallahi tallahi sun yi watsi da wannan duniya sun zauna lafiya wallahi amma duk rikimar mu yanzu da bala'in mu duk duniya ta mana wani da wani ba a magana wani suna gaba wani ya bar garin su wani ya je kaza wani ya yi fada da wani wani iya bursuna wallahi duk akan duniya ne 90% wallahi akan duniya duk wata rigima da kotu da yan sanda da bursuna da wane ne wallahi 99% akan duniya ne ba kan addini bane ba kan lahira bane ba kan lahira bane kaga su da suka saki duniya sun zauna lafiya kuma sun sun samu yardar Allah subhanahu wataala domin Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an magana ta kare an fahimci wannan a Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan na bashi labari sai yake cewa idan tifar tana da fadi to shikenan faltahif ai jasadaka kullu wa in kana dayyikan fa atadiru bih don kuma kwaya ɗaya ce kake da ita baka da tabin to sai ka ɗaure iyaka al'auranka daga gwiwanka zuwa cibiyar ya zama to na ɗin ya ɗaure sosai dama ita al'aura akwai mughallaza akwai mukaffafa an fahimta yau an kiface kuntatacciya kwara ka bar kirjin da kan a waje akan ka bar bayan ka ko al'aurarka a waje ana ganewa wa bawwaba lahu al-bukhari wannan qadiyya malai sai imam al-bukhari sai da ya mata babi cikin littafin shi yace babun idza kana thawbu dayyikan babi zai magana idan tufar da kake da ita kuntatacciya ce amma talauci ne yasa kai wannan ba iskanci da kwaikwayon arna ba a ce talauci ne yasa tufar ka daya to gashi mafitar da shari'a ta baka ana fahimta yanzu ko abola kake yawo wallahi za ka ga tufar da zaka sa abola dai a ƙasa in dai kana yawo wallahi za ka ga tufar da in ka zazzage za ka wanke gaba compare da rayuwar sahabbai wanda da yawa an ci ga irin yanayin da suka rayu ba su da wadata malik ya cewa wakala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yake cewa lakin ya tabayyan ya tabayyana muslim fi riwayatihi imam muslim yayi bayani cikin riwayar cikin littafin sa anna al-inkar inkarin da aka yi wa mutum yayi sallah da tufa ɗaya kawai kuma iya da halin sanya ta biyu bai yi ba kana bi sababi annas so ba kana zai yace dalilin da yasa aka yi inkaran to tufar da yasa matsatsiya ce kuntatacciya ce ko ta bar wani aksara a jikinsa na jikinsa wanda bai rufe ba yasa aka kyamaci sallarsa akan wannan yanayi wa annahu khalafa baina tarafaihi wa nawaqib ay in in in hana alai amma shi ma muslim ya saba wani bangare daga cikin bangarorin da hadisin yazo wanda wani gun akwai warwara wani gun kuma akwai sallamawa abin da yazo na cikin hadisin gaba da to a takeice dai abinda musulmi yake so shi anan shine dalilin da yasa ake inkarin mutum yayi sallah da tufa daya domin ya bar wani bangaren jikinsa bai rufe ba in dai har da akwai yanda zai yin ba jinya bace ba larura bace ba talauci bace kawai iya da akwai ganin dama ce da da da da da busawar iskar zamani ta sa zai yi wannan tafi yake inkari kuma sallar sama ta zama ta zama to naki saboda shiga ba gaba ta gaba isbalul idhar isbal shine kamar jan tufa ƙasa mutum ya sa tufafinsa suna jan ƙasa an ce izar domin a lokacin tufarsa kenan izar ɗin ne jauto ko wannan hirami da ake sawa yanzu dai nake ce isbalu sarawi ko isbalu qumsa irin doguwar riga nan ko wando ko jamfa duk wanda ta zuba kasa za ta ja kasa to hukuncin su ɗaya da wannan abin da aka kawo wal isbalu tadawilu sawb tahta al ka'b malai ta abin da ake nufi da isbal shine tsawaita tufa ko wando ne ko doguwar riga ce a ce ta wuce idan sawu ta wuce idan sawunka ta yi ƙasa da idan sawu to wani shine isbal din wa huwa min jumlatil ma'asi malik ta kan fasa ban Allah ne kai tufa ta hawar idan sawu ko wando ne ko dogo riga ko gari ko alkyabba ko ma wane ne yace iya cikin han iya cikin jumlar saban Allah shi musulmi duk abin da yake akwai ta cewa shari'a rayuwarsa ko dukiya gare ka shari'a ta ce banda kaza banda kaza a ciki in tufafi ne ma ga irin yanda ake so kasa banda iri kaza dole kana under control na shari'a sai ka bi da shari'a ta ce to mali ce barin tufa ta yi kasa da idan sau iya cikin jumlar al-ma'asi allati hadarna minha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda iya cikin jeren gir abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ja kunna mu akan wa amarna bi tarkiha har ma ya umarci mu mu kaurace wannan al'ada mu bata an gane ko duk wanda tafasa ta wuce idan sawu to manzon Allah ya ce bar wannan bakar al'ada da je je ya rage wanda sai ya yanke shi ana fahimta ko za mu sikiri ne yanzu nace ko za mu sikiri ne kowa ya tashi maka kafar wannan shi ai kwara na practical ai ko yawa inda ka ji karatun kuma ka ji yadda manzon Allah ya faɗa wallahi ka je ka rage ba burgewa a saba wa sunna ba jin kunya wajen aiki da sunna yawa in tifarka ta ja kasa ta haura kafar idan sawo ka je ka rage ta wannan shine gaskiyar magana ana fahimta wa amarna bi tarkiha manzon Allah ya mana umarni bar wannan bakar al'adar فقال سيتي ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار دتفا دتهي قصد إذن سو قصد إذن سو ثم قال يتي أو ثورا أسكين وتيجي أقول أنا أكو حدري مال والله أكو حدري دتفا دتهي قصد إذن سو إن دي كي أنا مجني to sauran manzo Allah ya ce iya wuta su ko mata sai aka musu umarnin su zuba tufafin hasu ja kasa ma ba matsalar su kaga sai aka canja su matan su yi dangalallu ko kuma da aka ce ku yi dangalallu da kuka ki fa badala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum zikra su she dan ya ce a haka shine burgiya ku dage tufafin ku har korun kuma a gani shine cinyewa kai kuma an ce ka zuba ta zarce ko ya wato ta zarcen wuta za ta je haka manzo Allah ya ce ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi nar in dai ta yi ta zarcen ta wuta za ta je an bai mutane da kyau ma'aiki yake cewa wa kala alaihi salatu wa salam salasatun la yukallimuhumullah akwai wa'ansu mutane guda uku wanda Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama a ranar alkiyama Allah ba zai kallace su ba kallon rahama sannan wala yuzakkihim Allah ba zai tsakake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radidi a rayuwa Allah ba zai magana da su Allah ba zai musu kallara ba Allah kuma ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radi a gobe da kiyama na farko daga uku nan zai ce al musbil izara mutumin da yake ƙasa ƙasa da tufafinsa har suka haura idan sawu shine al musbil izara tufasa ta yi ƙasa da idan sawu to iya ciki an bayyana almusbil izarahu ay sahibu sabu tawi malaci in ba gane ba shine mai dogon tifa in dogo wando ne dogo ya wuce har can ya rufe ya rufe kaba ma in dogo riga ce haka in ma gare ce haka ta lullube kaba ba a ganin kafafu to shine isbal din almusbil kin wal mannan nabi kuma mai gori yayi kyauta yayi gori yayi goranta kyautar da ya maka to shi ma iya cikin mutane uku da Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai musu kallon rama ba Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi shine Allah zai yuti shay an gane ko kuma yu'iru bihin nas zai bai mutane kyauta kuma zai aibata mutane da kyautar shine ya samu ya samu wata garin sa ya baka can ka sa ka fito a jiwana ba kamar ba mu gaba shi wannan ba ji harona doro yake ba ba gane rigar ba ba gane garin ba ko kuma an ba shi wani mashin ya hau ko an ba shi wani ba wani ba Allah wani fa an ji ba kai wannan ai wannan waje na ne kaga ka masa kyauta amma ka zo kana aibata shi da kyauta yasa wa an so daga cikin bayin Allah in har suna son su yi kyauta da tufafin su da suka sa in dai jama'a sun san su da tufafin wallahi dai suka sai ka wani garin an gane ko ai akwai tufa a unguwa wanda daga an gani an san tufar wannan ce to in dai har ta zama fofula an gane kai kake da ita wallahi ba sa bayarwa ago ko can wata unguwa da ba a son su ba ko su kai ta wani garin in ya so su kuma kusa da su din su musu irin tufafin da ya gamata da su domin dai kare mutunci kare mutunci kare mutunci yasa gori bala'i ne iya cin abin da yake rusa ladan sadaka an gane ko ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni Allah ce kar ku ruguza sadakar ku da gori wal aza da cutarwa kallazi yunfiqu malahu ri'a annas da wanda ya riya dan mutane ba dan Allah ba da wanda yake goyi bayan ya bayar duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya gun Allah uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yanda mai riya Allah baya kallon aikinsa baya karɓa haka mai gori ma Allah baya karɓa aikin shi amma yanzu wane ba mu muka yi wane ba wannan kuma yaren 'yan siyasa ne ko mu muka yi wane kaga suna nema masu shiga haƙin Allah wai ko an bai mutum aiki ko an ɗaga shi ko an bashi wani mukami shi kenan ya faɗi ra'ayinsa a wane ba mu muka yi shi ba ƙarya kake wallahi Allah ne yi ba kai saka yi mutum ba ko kuda ba kai saka yi ba wallahi an fahimta duk wannan nau'i ne na gori dan ka bai mutum wani abu ai ba za ka hana ra'ayinsa ba ba za ka hana ra'ayinsa ba ra'ayi ne na rayuwar duniya naka daban nawa daban kuma kyauta da kai ka bani lahira kake nema da ita an fahimci wannan da kyau ko saboda ka musamman yan uwa yan siyasa musamman manyan mutane wallahi ku kiyaye gori ko duk duniyar nan ka ciyar ka yi gori wallahi Allah ba zai karba ba ta tafiya ba an mansura to manzo Allah yace na biyu shine almannan wanda yake bayarwa kuma yake cutar da mutane game da kyautar da ya musu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine al-munfiqu sil'atuhu bil halif al-kadhib mutumin da yake sai da kadararsa da rantsuwa ta ƙarya dan kasuwa mai rantsuwa wallahi ba haka da siyo bane ma wallahi asari ma bai zo mun a haka ba kuma ƙarya yake yi an bayyana wannan to shi ma iya cikin mutane ukun da Allah ba zai kalle su ba ba zai magana da su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama a gun Allah subhanahu wataala to yau fa ina ganin sai dai mu kwana a jiji ba ko kuma mu ja mu karasa a gurguje mu je gaba ko wa hadha alqawl mali ce wannan magana yashmilu al-izar wa ghayrihi da aka ce izar din ba wai sai gwadan kawai ba ko ko zane a'a har ma waninsu daga cikin tufafi kamar doguwar riga wa sarawil da wando ba kai wani an ce izar ba izar din ake nufi ba a tuttufa din da tufa al'ada ce tufa al'ada ce tufa tana tafiya da al'ada ne to duk tufa ne duk al'ada ka wajen tufa to kar ka yi ta wuce idan sau wannan shine kai abin da jira take su nuna ma wa hadha al isbal amma wannan sako da tufa kasa to ta hade kowace irin tufa amma isbalu fi salati amma yin kasa kasa da tufafi a cikin sallah ta wuce idan sau فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace man arsala izarahu fi salati khuyala duk mutumin da ya saki tifarsa a sallah tayi kasa kuma amma da niyyar girman kai fakran wa takabbura iyayin wannan da alfahi da girman kai to fa laysa min Allah fi illin wala hara ba shi da matsayin komai a gun Allah mana hasallan ma da yake Allah bai karba ba shi da komai Allah bai kallonsa akan wani matsayi in dai ka sa tifa tana jan ƙasa ko ta yi ƙasa da idan sawo a sallah da niyyar girman kai to kai baka da wani matsayin da Allah zai kalli aikin gaba baka da shi wa fihi dilala ala tahrimul ikha'i saw fi salah wannan kuma iya nuna cewa haramun ne kai tsaye ka ja tifanka a sallah ta yi ƙasa da idan sawo haramun ne idza kana yaqsudul kuyala amma idan kana nufin girman kai ko alfahari وقال بذلك الشافعية والحنابلة wanda suke wannan magana su ne mutanen imamu shafi'i da ko mutanen ahmad bin hanbal wa yadillu ala karaha idza kana bi ghairi kasri kuma duk da haka ma idan ba da nufin girman kai kasa ba to akwai karhanci akwai kyamata na shari'a akan ka an gane ko in kana in kana bi ghairi kasri da kuyala inda shafi'iyya shafi'awa suka ce idan kai haka ba da niyyar girman kai ba to duk da haka shari'a ta kyamace abin da kai sallaka kuma bata cika ba na kisa ce baka da cikakken ladan sallah wannan shine abin da malamai suka faɗa kuma mun zo karshe na wannan gaba insha Allah za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi asubul ladhi fihi nuqushin aw tasawi tufafin da suke da zane zane ko hoto a ciki to me matsayin su game da sallah to wannan kuma sai mako mai zuwan Allah ya kai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ta'ala ya taimaka wannan shine darasin mu na 65 a littafi insha Allah darasin mu mai namba na 65 Allah ta'ala ya taimake mu ya karbi addu'ar mu da ibadun mu gaba daya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka samu gama da rayuwa lafiya Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifinmu Allah ka amshi ibadarmu da addu'o'inmu ya rabbal alamin Allah ka shirya mu da zuriyarmu Allah ka dora mu tafarki mu daidai ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah ta'ala marasa lafiyar mu ka ba su lafiya Allah mu kuma ka kare mu da lafiya da imani Allah ta'ala mana roƙonka ka bamu damuna mai albarka ka ƙara wannan damuna ta mu alkhairi inda ake samun labarin barnar ruwa da cin ruwa na amfani da gidaje Allah ka tsaye da wannan al'amari haka abinda aka rasa sanadiyar wannan kuma Allah ka mai da shi na alkhairi inda wannan bala'i bai je ba Allah ka tsare mu ya rabbal alamin ka tsare mana gidajen mu da kasuwannin mu da masallatayar mu da mutuncin mu Allah ka tsare mu gaba daya Allah ta'ala mana roƙonka duk wanda yake cikin wani kunci a wannan rayuwa Allah ka fadda shi Allah ka fadda mu gaba daya masu neman bukatu na alkhairi dukan mu Allah ta'ala ka biya mana bukatu mu na alkhairi masu neman tsari game da wani abu na rayuwa Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya Allah ta'ala ka biya kowa bukatar ta alkhairi Allah ka fidda kowa daga cikin damuwar da yake da ita Allah ka samu gama da rayuwa lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsaninka daga sharrin duniya da lahira muna ƙara addu'a ga wannan mamata namu akwai shi dan makayin gombe Allah ya ji gansa Allah ya gafarta masa akwai dagacin mana wace Alhaji Hamisu Marafa shi ma ranar Juma'a ya rasa Allah ya ji gansa Allah ya gafarta masa akwai rashi da aka yi a wannan gida gidan mai girma sanata Muhammad Dan Juma Goje shi ma wata yarsa ko ɗaya daga cikin iyalansa ta rasu Allah ya ji ganta Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna ce makomarta da dukkan mamatan mu gaba daya Allah ka samu gama da rayuwa lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين